الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدا للكافرين wannan ayoyi guda biyu ko da yake daman jiya mun fasarta ta farko din muna kan bayani akan ta lokaci ya ya tsaya sai muka dakata Allah tabaraka wa ta'ala sai bayan ya kira bayin shi da cewa su bauta masa sannan kuma ya faɗi dalili na cancantar bautar shi wannan ya faɗe shi ga masu auna abubuwa da hankali su zartar da hukunci wato daga nan ne a jiya na fara yin magana akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi muwajahar masu ilhadi masu ƙaryata samuwar Allah tabaraka wa ta'ala bai isu kawai da ce musu ni ne Allah ba kawai ku bauta min shikenan tunda na faɗa ya zama dole a yadda eh tunda ya faɗa Allah tabaraka wataala ya zama dole a yadda amma ga mumini wani mumini shi kwata kwata ma yana da kokwanto ma a cikin samuwar Allah din a saboda ai kafirai alkur'ani ya faɗa mana kafirai sun gaya ma annabawan zamanin su ko suna cewa inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna eh eh wa inna lafi shakkin mimma tad'una ilaihi murib ko mu fa ku daman zancen ku annaba mun kafirce muku dama wannan maganan ku zo da cewa wai an ba ku littafi an ba ku annabta shi wannan maganar mun ita wannan abarta ma in ji kafirai abarta ma wannan ba mu yadda ba kawai kai tsaye ba mu yadda ba amma abinda kuke kiran mun zuwa gare shi wato Allah kenan shi kanshi muna kokonto wai shin sai ma fa mun yarda da samuwar Allah tukunna har mu yarda zai aiko wani to shi kanshi Allah muna kokonto akan samuwar shi to me annabawan suka faɗa musu suka ce yanzu afillahi shakkun fatir samawati wal ard yanzu har yanzu akwai sauran shakku da kokonto akan samuwar Allah tabaraka wa ta'ala in ka ce eh akwai mana akwai mana akwai mana ce to shikenan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya ƙagi sama ya halicce ta ba tare da wani ya kwatanta masa ba kuma ba wani ya taɓa yi Allah ya gani ba sannan ya kwaikwaya a wurin shi shi ya ƙage ta daga babu shi ya halicci ƙasa ya ƙage ta daga babu kuma min gairi misalin sabaka yanzu samuwar sama da samuwar ƙasa bai isa ya kira hankalinka ba akwai Allah a Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ayoyin da muka wuce anan ya fara da cewa a bautawa Allah wanda Allah nan tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi rabbakum rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum ku bauta wa ubangijin da ya halicce ku ya halicci ma waɗanda suka zo kafin ku to da suka a mulhidi ya kamata a na farko in yi kira ga malamai da suke ƙoƙarin yin difa'i akan maganar mulhidai din nan ni na ganin ba buƙatar a rika kama sunan mutane a ce na mulhidi na mulhidi ba buƙatar haka mu ɗauki usulubin alƙur'ani cikin kawo gyara idan muka taƙaita da kiran ashkhas da kama sunayen mutane mu ayyanai hankalinmu da hankalin sauran al'umma sai koma kan wannan mutanen na ɗaya kenan na biyu kamar muna tallan su ne ma a lokacin da ƙadiyar shi wannan mutumin Najeriya ya fara abin da ya fara din nan da yawa ma wasu ba su san shi ba dalilin malamai da suka fara kama sunan shi da social media da suka fara yadawa ne ma aka fara taya da'awar shi ta fara yaduwa har mutane ma suka fara jin wane ne shi wani sako yake dauke da shi saboda ba bukata wajen sai an yi ta kama suna a, wane Allah ya la'ance shi wane Allah a shi a kalli nahajin kawai menene nahajin da yake kai shine ilhadiyanci ilhadi ne shi bai yadda akwai Allah ba ko to bai yadda akwai Allah ba ayi kokari ayi wa mutane bayanin tabbatuwar samuwar Allah a hankalce sannan mulhidi kamar yadda na faɗa ba buƙatar za ka yi munazara da mulhidi ka ce masa Allah ya ce ko annabi ya ce da an bai yadda da samuwar Allah ba balle ya aiko annabi Muhammadu saboda abu ne mai sauki ka arraza alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda zai karyata abu ne mai sauki dan mulhidi ya zo sai ka ce masa annabi ya ce kai tsaye zai faɗi kalma mummuna kuma rishin wayewar ka ne ya ja har aka faɗa wa alqur'ani kalma mummuna aka faɗa wa a zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kalma mummuna alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da kafirai manya-manya kuma ba abinda ba su yi wani kafirci amma nahajin nasu qur'ani yake suka ba sunayen su yake kama na suka ba ina ganin idan zakira bata ha'ince ni ba a cikin kafiran da suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tamar izaya mutum ɗaya kawai Qur'ani ya kama sunan shi ina zaton kamar haka ne shine Abu Lahabin ko tabbace da Abi Lahabin wa tabba amma Abu Jahil duk kafircin shi Qur'ani bai kama sunan shi ba sai dai ya faɗi sufofin Walid bin al-Mughira Qur'ani bai kama sunan shi ba. Asi bin Wa'il Qur'ani bai kama sunan shi ba. Umayt bin Khalaf Qur'ani bai kama sunan shi dukka. So da haka muna so malamai su koyi usulubin al-Qur'ani cikin yin da'awa. Sannan idan al-Qur'ani yazo zai yi raddi ga kafiri wanda bai yadda da samuwar Allah ba. Qur'ani yakan yi masa raddi ne ma aqulan. Aqaliyan ake masa raddi. Hankali ake sawa a kawo shi gurin da ai shi da hankali ya dogara ko eh to hankalinka ma ya yarda da samuwar Allah. kuma hankalinka bai yarda ba ma sam a ce wannan duniyar dukkanta ba wanda ya ta ba zai yi ba wannan fidira ce da Allah ya halitti dukkan abin halitta don samuwar Allah shine a samuwar kaunu ga baki daya ko wujuduhu lahu dalilun qati hajatu kullum muhdasin lissani لو حدث لنفسها وبنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان وزام حال وحدوث العالم من حدث الأعراب سامور الله تبارك وتعالى سامور wannan kasantattun duk abin da ka kalla wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid hankali wannan hankalin ko na yaro balle na babba ko na dabba balle na mutum bai yarda ba ya ga wani abu ba tare da samuwar shi ba bai yadda ba shi ya sanya yanzu da zaka samu yaro ka ɓoye a wani wuri ka dalla masa mari ai ya ji marin ko to samuwar marin ya tabbatar masa da samuwar mai marin in ka ce ma yaron nan ba wanda ya mare shi ba zai gaskata ka ba amma bai ga wanda ya mare shi ba amma ya dai ji saukar marin to wannan saukar marin ya tabbatar ma da yaron nan akwai wanda ya marin kuma in ka ce babu wanda ya marin kawai marin ya faru da kan shi ne yaron nan zai karyata kai wannan fitira ce haka Allah halitta da Adam to dan ba fa yau ko jaki ya ji motsin bulala a kusa da shi bai ganta ba zai firgici motsin sautin bulalar wannan da jaki ya ji ko bai ganta ba ya tabbatar da samuwa ta kuma ya san an samu bugon shi da ita ko to motsin ta kadai ya tabbatar baya bukatar sai ya gani motsin ta kawai ya tabbatar da samuwar ta saboda haka dan adam kai halittar Allah kakkaf mutum ko dabba ba yanda za a yi a nuna wani abu sunan shi athar wannan abun wani alama ne na wata halitta wai a ce kuma halittar nan babu mai ita wannan babu hankalin da ya dau wannan ko na yaro balle na babba ko na dabba balle na mutum so da haka matukar za a samu wani mutum ya ƙayyata samuwar Allah to shi wannan kar ya ce yana auna abun nan da hankali a'a wannan mutumin a cikin mahaukata ma ya wuce mahaukata hauka kuma shi da kanshi in an yi tafiya zai ƙaryata kanshi Allah tabaraka wata'ala yanzu lokacin da annabawa za su ba kafiran zamanin su hujja suka ce afillahi shakkun fatir samawati wal ard Allah da ya kagi sama ya kagi ƙasa shine zaka zo kai kokonto akan shi da shakka to abin da yasa a nan annabawa su faɗi cewa wanda ya halicce ku ba a ko ta fitnar a gurin mulhidi idan ka ce masa waye yi ka sai ce baban shi da baba shi haka ne to mu kaddara masa baban shi da baban shi suna da damar halitta bai taɓa ganin mutumin da ya dage yana buƙatar ya samu ɗa ba ya samu mace ƙila ma macen ba ta haihuwa saboda larura ƙila shi namijin baya haihuwa saboda larura mu aje wannan larurar da a ce uba da ɗa ne uwa uba da uwa ne suke halittar ɗa ba zai yiwu ba kuma a samu wani uban da uwa sun haɗu sun kasa halittar ɗa ba zai yiwu ba amma mu kaddara masa a haka mu bi shi a hankali akwai ƙila uban da baya ma haihuwar ya je ya nemi magani uwar ba ta haihuwar ƙila suka nemi magani sai Allah ya haɗa su sai suka samu ciki magani ya arzu kenan ko amma sai ɗan sai bai zo da rai ba inda uba da ɗa ne suke haɗuwa su halicci ɗa uba da uwa ne suke haɗuwa su halicci ɗa me ya sanya suna tsananin buƙatar samun ɗan nan amma kuma sun halicce shi ya ƙi zuwa da rai me yasa lalle ashe su ba su suke ba da su suke yi za su halicce shi a yadda suke so kuma su tabbata ya zo da rai amma sai ki zuwa da rai to amma duka wannan mu aje shi sai ka ce eh ai an ga kaza an ga kaza a koma cikin biology to mu aje wannan shi yasa ya waɗancan annabawan su ma suka aje ba su kawo wannan ba suka ce fatiris samawati wal ard wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa to idan ka ce shi mutum tsakanin uwa da uba aka same shi ita sama da ƙasa da ruwan da ake shimfiɗe a ƙasa da duwatsu su kuma tsakanin wadawa aka same su mu aje maganar ruwan da yake saukowa daga sama saboda in suka koma wani bangaren ilimi sai su ce wai zafi na rana ne yake bugon ƙasa idan ta yi tiriri sai ta wanda da lokacin muna ƙasashenmu ƙasan zafi idan aka faɗa mana wannan wani malaminmu da yana karantar da mu a aji sai ke ba mu misali sai ke cewa ka lura idan kai sanya tukunya da ruwa sai ka ɗora ta akan wuta sai ka rufe tiririn wannan in yana bugu zai bugi wannan marfin ya ce idan ka buɗe wannan marfin za ka ga ruwa a jikin shi ya sauko wai ya ce kaga ai ba ruwan bane ya tashi tiriri ne ya tashi da ya je ya makale da wannan marfin tukunyan sai ya zama ruwa in ka buɗe shi za ka ga ruwa na daga jiki to a lokacin hankali zai iya kamawa amma hankali na yanzu da na zo wata ƙasa daban sai ya canza a wajejenmu sai an yi zafi ne ake samun ruwa yanzu a nan inda nake sanyi da kaji sanyi mai tsanani to akwai alamar saukar ruwa to idan an ce zafin rana da tiriri shi ke bugon ƙasa yake bugon teku ruwa ya tashi ya koma sama wannan a ƙasashen mu aka kalla ɗabi'ar ƙasashen mu aka kalla sai aka mana ƙarya da ita dan a kora Allah to a nan ƙasashen kuma yanzu wani karatu za a mana ni ina so da zan samu in na koma in hadda malamin zan tambaye shi na ce to malam ka gaya mana a ƙasar mu saboda kaga zafi ne wannan irin karatun 'yan ƙasar mu ne amma ƙasar da naje in ana zafin ba a ruwa sai ana sanyi da kaji sanyi mai yawa to ruwa zai sauko shi kuma mai haifar da shi to mu aje wannan maganar ruwan sama mu ɗauki ita kanta sama mu ɗauki ƙasa mai da'awar cewa babu Allah in ya kalli sama ya kalli ƙasa ya kalli duwatsu sai ce akwai wani abu da suke faɗa da turanci su ce nature idan suka ce nature da larabci suna cewa ɗabi'a da hausa ban san me suke ambata shi ba wai ɗabi'a ita take yin komai su ne da turanci ce nature ita take yin komai kamun mamaki idan muka kalli wannan tsarin ya kamata su zo su faɗa mana menene wannan nature ɗin menene wannan nature ɗin a idan sun ce nature ita ce zatin abu to muna da tambayar da zamu musu akai idan sun ce nature ita ce sunnar rayuwar da wannan abun yake tafiya a kai abu kaza in ya faru sai kaza ya faru abu kaza in ya faru sai kaza ya faru shi ma muna tambaya kai mu koma tambayar cewa in an ce nature zatin wannan halittar shi ake nufi nature to sai mu ce a ƙa'ida ba abin da yake halittar kanshi dalili duk abin da aka ce maka wannan halittar shi aka akwai lokacin da babu shi to a lokacin da babu shi babu tana iya yin wani abu ba zai yi ba lokacin da babu kai ka kaddara ka ka halicci kanka in mun ce zawat na wannan abubuwan su ne nature da suke magana su masu maganan ilhadiyanci din nan mu ce su ce nature zatin wannan abubuwan su ne nature ko to mu ɗauka wannan abubuwan saman nan akwai lokacin da babu ita a'a to lokacin da babu ita a faɗa mun ya za a yi a hankalci abin da babu shi kuma ya zama ya samu har ya halicci kanshi a'a ya ake haɗuwa ma- babu ta halicci akwai ba zai yi ba idan kuma aka ce nature shine tsarin sunnar tafiyar waɗannan halittun in zafi ya zo ɗabi'a kaza sanyi ya zo zuwan sanyi tafiyar rana ba wani mai tafiyar da ita da kaza da kaza sai mu ce eh to yanzu a nan baka ba mu ansar tambayar mu ba mu muna maka magana wa ya halicci shi wannan abin da yake tafiya akan wannan sunnar rayuwa kai kuma kana mana magana akan usulubin tafiyar shi misalinka misalin mutumin da ya zo ya kalli agogo ne a bango sai yake so ya nuna mana nature tana yin abubuwa agogo tana tafiya ɗiɗɗir wannan a hannun second ɗin nan yana zagaya ko sai ka kalle shi sai ka ce yanzu wancan hannun second ɗin da yake zagayawa wane ne a cikin mai zagaya shi shi yake zagayawa da kanshi saboda dalili kaza da dalili kaza abu kaza da abu kaza su suka haɗu sai suka bashi damar ya rika zagaya da kanshi so saboda haka ita ma halittar haka nan ne abu kaza da abu kaza da abu kaza su suke haɗuwa sai su zama ruwan sama ya sauka sai su zama duk mun ji wannan amma baka ba mu an samu ba wannan agogon in na ɗauko ta na aji idan na buɗa zan gabatar in na sake budawa zan ga inji injin nan an hada wani abu mai hakora da wani abu mai hakora da wani magana isu sun hadu su suke yin wani tasrifin da yake juyar da wannan second din mun yarda wannan mun yarda amma amma ni ba tafiyar second din bane da sarrafa kanshi yake damu na o'o ba kuma shine muhallin tambayata ba ni muhallin tambayata naji tafiyar abu kaza da abu kaza su suke tafiyar da wannan sifar din ba wanne a ciki ke tafiyar da shi ba ni ba shi nake tambaye ka ba wane ne ya halicci wannan batirin da yake iya motsa wannan sirrin agogon wane ne ya halicci wannan karafunan ya ina tambayar ka wanda ya halicci karfe kai kuma kana bani labarin aikin da karfin yake yi an fahimta idan sun ce ai nature ita ke kaza ita ke kaza to ita kanta nature mice ce ya kamata su yi bayanin nature idan nature ita ce hakikar zatin wannan abin da suke magana an saba lamba an saba lamba saboda lokacin akwai lokacin da babu ita so da haka lokacin da babu ita kuwa ya samar da ita bayan babu idan kuma a'a salon uslubin tsarin tafiyar gudanuwar ta ne to shi kuma sai mu ce to ba shi muke tambayar ka ba wa ya samar da ita ma balle har ta fara tsarin tafiya din so da haka alkur'ani ya riga ya yanke mana wannan lokacin da suke jayayya sai Allah ce wai tsaya jayayya kuke cikin lamarin Allah to ga wata tambaya wannan tambayar idan aka karanta ta zamu ga ta kasu ne gida uku babu ba ta da na hudu Qur'ani ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinu to mu kalli wannan tambayar wai su masu cewa ba Allah masu ce ba Allah ga tambaya ko ai yanzu ga kwan samar da ku ko eh to shikenan shin da aka samar da ku ku kalli wannan samuwar taku shin kulikitum min gairi an halice ku daga ba komai ba komai ne ya halice ku tambayar kenan ba komai yana iya yin komai kuwa da kansu za su dawo su ce a'a ba zai yi ba ni misali dan adam ne sai da mahaifi mace da namiji suka haɗu aka adam wato uwa da uba ko to shikenan ashe ko shi bai yadda ba cewa an halicce shi ba da komai ba bai yadda ba to idan ya yarda cewa samuwar wasu ta samar da shi tunda ko su sun yarda samuwar mace da namiji ne ta samar da su sun yarda kenan suna so su dawo da tunani eh lallai su kuma ya ƙi yarda da cewa hakanan su dufa suka samu ba zai yi ba kenan am khuliqu min ghairi shay'in su ja ce daga wani abu shi to shikenan to samuwar waɗanda dalilin samuwar su ne suka samar da ku su kuma samuwar wa ya samar da su su ma za su ce wasu da ubansu to su waɗancan samuwar wa ya samar da su har za a zo samuwar ta farko to wannan samuwar ta farko sai ka ɗabbaka mata tambaya ta biyu am humul khaliqun to ita wannan samuwar ta farkon da kuka koma wa kanta shin ita kuma wannan samuwar ita ina ta samu ta halicci kanta ne amsar shine a'a babu ba ta halittar akwai har abada babu tana zama a babu ne to ashe idan ka kalli wannan akan kanshi shi dan adam zai dawo amsar tambaya guda biyu da kanshi ya ce a'a am khuliqu min ghairi shay'in ya ce a'a khuliqna min shay'in am humul khaliqun to wannan da samuwarsa ta samar da ku su kuma samuwarwa ta samar da su su ma samuwar iyayensu su iyayen samuwarwa ta samar da su su ma samuwar iyayensu to mu je na farkon samuwar waccan ta farkon ita kuma wannan iyayen na farko da suka samar da 'ya'ya na biyu na biyu suka samar da 'ya'ya na uku har aka zo kanmu su waɗannan iyayen na farko wa ya samar da su amhumul khaliqun kenan su suka halici kansu idan ka ce eh su suka halici kansu to me yasa kai ka kasa halitta kanka sai da ka koma wata samuwa sannan samuwa ka ta samu to idan ka ce a'a ba su halicci kansu ba to dole amsa akwai wanda ya halicce su waye waye wannan wanda ya halicce su to ɗan adam yana da buƙatuwa zuwa ga sanin wanda ya halitta tabbas kuma abin da zai baka mamaki ko su masu ilhadiyanci idan ka kalli tsarin ilhadin su ma ba su yadda komai yana faruwa su dufa bane a'a maganar yanzu inda take shine annabawa sun zo sun faɗa mana akwai Allah ko samuwar Allah ita ta samar da komai su sai suka ce a'a su ma sun yarda akwai wani abu da yake samar da wani abu amma dai ba sunan shi Allah ba mahallin sabanin fanar shine kawai amma ko masu wannan ilhadin ba su yarda su gaskata kansu cewa haka nan abubuwa suke faruwa ba an taɓa zuwa aka tambayi al-Imam Abu Hanifa rahimahullah wai ana so ya bada hujjar samuwar Allah saboda masu ilhadi suna karyatawa wace hujja zai bada akan cewa lalle akwai Allah da aka mai wannan tambayar sai shi Allah ku rabu da ni da wannan tambayar hankali na yanzu duk ba akan tambayar ku yake ba hankali na yana kan wani labari da aka bani ina ta sawwara labarin nan yanda abin zai faru amma na kasa na kasa samun nutsuwa da labarin nan zuciyata yanzu akan shi take aka ce imam wani labari ne wannan sai ce labarin da aka bani wai wani mutum ne yake bakin rafi zaune a wani gadin ya ce kawai wai yana nan sai ya ga wata katuwar itaciya ta yanke kanta bai ga wanda yanke ta ba ta faɗi daga nan sai ya ga tana yayyada rassanta sai ya ga ta fara yanka jikinta da kanta tana casarifi tana cancanzawa har ta zama falle-falle kamar katako-katako kawai sai ga wannan katakon ya taho da kanshi ya haɗu da wannan wannan ya haɗu da wannan sai kawai kusa ta zo ta haɗu kawai sai ga wannan katakon wannan itaciyar ta mai da kanta jirgin ruwa kawai ta jawo ta zo bakin teku a nan bakin teku kawai sai ga abubuwan lodi lodi lodi suna ta lodi akai kawai sai ta tafi cikin jirgin cikin ruwa ta kama cikin teku ta kama tafiya ta kaɗai yace wannan labarin da aka bani har yanzu ina sawwara shi da yaki zama hada ilham mulhida a wurin suka ce ka imam wannan duk wanda ya gama labarin nan kariya ga mata ai ba ma sai ka amfani da hankalinka za ka gane ba ai jirgin ruwan nan ƙarya ne a ce wai kawai mutumin kawai ƙarya yi maka imamu ce a yanzu jirgin ruwan nan kawai dan wani alam dan karami an bani labarin ya samar da kanshi ɗabi'a ta juya ya samar da kanshi amma ku ce ƙarya ne amma kuma ku ce sama da ƙasa da duwatsu da teku da komai wani ɗabi'a take samar da su in dai har hankalinka da ya kore maka rishin samuwar al-muhdithu mai samar da wannan jirgin ruwan kayar da wannan jirgin ruwan samuwar shi tana bukatuwa zuwa ga mai samarwa to hankalin da ya kore maka cewa jirgin ruwa ba zai samu ba da kanshi sai ya samu mai samar da shi to lallai wannan hankalin naka ya tabbatar maka da samuwar Allah wanda ya sama wanda ya kasa ba zai yi ba inda jirgin ruwa ya kasa samar da kanshi kuma a ce sama ta samar da kanta ko ƙasa ta samar da kanta duk abin da ka samu cikin tunaninka na menene mai samar da sama waye ya samar da sama waye ya samar da ƙasa wannan ita ce tambayar da aka daɗe ana yi sai annabawa suka zo suka ce mana Allah ne sai kuma suka faɗa mana Allah ne dalili shine tunda Allah tabaraka wa ta'ala yake halitta har yanzu ba a samu kure ba har yanzu a ka kalli sama ka kalli ƙasa hal tara min futur sumarji albasar karratain yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir ka kalli sama ka kalli ƙasa babu inda aka samu gibi to tunda babu inda aka samu gibi to sai mu dawo sai mu ce to abin da ya samu gaskata annabawa annabawa din nan da suka zo sai suka zo da wani zance sai suka ce zancen nan na wanda ya halittar nan ne sai zamana da ka ɗauki zancen in ka haɗa shi da halittar sai ka ga lalle sun yi muɗabaka yadda halittar nan ta Allah ba a taɓa samun kore ba tun daga fara halittar tun daga samuwar wannan halittar har yau to haka wannan zancen na Allah da annabawan nan suka zo mana da shi ba a samu kuskure ba har yanzu to tunda haka ne lallai wannan zancen da annabawa suka zo da shi ya tabbata ya zo ne daga samuwar daga samuwar wanda ya samar da abubuwa dan shi kadai zai iya bada labarin abun ya mudabaka dan da ba shi bane ba to in ya bada labarin zaka iske labarin daban abinda waki yake amkarwa daban so da haka wannan sai ya tabbatar mana da cewa Allahn da kuke korewa lallai shine kuna kore da samuwar shi amma kuna kuna tabbatar da samuwar wani abu da kuma an tambaye ku menene shi sai dai ku ce dabi'a an tambaye ku menene dabi'a sai ga makame so da haka to daga nan waɗansu waɗansu philosophers sai suka tabbatar eh akwai samuwar Allah amma akwai wani abu da ake ce masa wahadatul wujudi saboda in an bi abin da hankalin ma ba zai yiwu ba komai ya samar da kashi to anan su kuma sai suka sha bamban da mulhidai su kuma sai su koma suka ce to akwai wahadatul wujudi wahadatul wujudi da ma'anarsu wanda kuma a nan har wa yau sai aka samu wasu waɗanda ba su fahimci addini ba sai suka ɗauko waccan wahadatul wujudi ta falasifa wadda ita kuma tsantsar ƙarya ce tsantsar kafirci ne sai suka dawo da ita cikin wahadatul wujudin gaskiya wanda idan a wanda ba mulhidi ba wanda ba a masu falsafa irin su aflatiyun din nan ba waɗanda ba so idan sun faɗa maka wahadatul wujudi suna so su maida ka zuwa ga al-muhdisul haqiqi Allah kowace samuwa bata samu ba sai bayan samuwar Allah saboda al-wujudu sifa ce nafsiya ta Allah tabaraka ta'ala to wannan samuwar ta al-wujudu ta Allah ita ce ta samar da kowace samuwa saboda haka al-wujudul haqiqi wallah wal wujudul wa kullu wujudin sa wujudul lahi fa innahu wujudun majaziyun amma wahadatul wujudi a ma'ana ta addini wanda musamman ana jin wannan ibarar a bakin sufaye wahadatul wujudi suna magana ne tsakanin alwujudul haqiqi wal wujudul majazi alwujudul haqiqi shine wujudul la tabaraka wa ta'ala wanda babu bata fare shi ba farkon shi bai da farko bai da ƙarshe amma dukkan wata samuwa wanda ba ta Allah ba zaka iske akwai lokacin da babu ita kafin samar da ita bayan samar da ita akwai lokacin da za ta koma babu to wannan samuwar wadda babu ta rigaye ta kuma babu za ta zo ta bi bayanta samuwa ce majazi samuwa guda ɗaya ce tak ita ce samuwar da babu bata zo farkonta ba kuma babu ba za ta zo ta ba samuwar Allah to su suna wannan magana amma ba suna magana alwujudu za a wahadatul wujudu zati ba a'a alwujudu zati kan wannan sai dai maganan falasfus so abubuwan ne da harɗi da yawa ni abinda nake kira ga dukkan malamai shawara ta masu yin kokarin yin magana akan ilhadiyanci din nan ga shawara na farko na farko kar ka yarda ka ce za ka yi munazara da mulhidi ta hanyar kawo masa ayar qur'ani ko hadisi dan za ka arradar da zancen Allah da zancen manzo Allah a ƙaryata ka ne ɗaya kenan na biyu ba buƙatar kama suna wani kaza dan kamar tallata shi ma ake yi lokacin da ka kama sunan shi a matsayinka na malamin addini da yawa ma mutane ba san shi ba kuma shi wannan mulhidin bai isa ya samu tasirin da zai iya watsa sunan shi duniya ta sani bai isa ba amma ran da duk malamai suka koma kama suna wane kaza wane yayi kaza wane yayi kaza to ran nan kuma aka ji sunan shi a bakin karen nan za a fara bincike wai waye wannan nan me yake yi to an samu wata zari'a da za a ƙara fantsama shi kenan zai iya samun sunan shi ya watsu duniya yanzu sakon shi kawai yake so ya zartar biyu kenan na uku wannan yana magana a a bangaren masu izala zan ce ban san kama sunan a, wata kungiya da ta'ayini amma a gafarce ne bangaren masu izala da salafiyya din nan akwai wani abu da yanzu za su buƙace shi cikin yin magana a cikin mulhidai kuma dama abin da ake jiya musu tsoro kenan kasa tauhidi da suka yi zuwa gida ukun nan tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat wannan tauhidul asma'i was sifat din wanda an kirkire shi ne dan ayi raddi wa asha'ira da sauran malaman ilmul kalam asali shine dalili kawai to wannan tauhidul asma was sifat din idan ba a yi da gaske ba zai iya zama zari'ar da za ta haifar da wannan rikice-rikicen saboda haka dole su koma ilmul kalam din da suke zargi zai taimaka musu kwarai gurin samun hujjojin da za su iya muwajahar wannan mulhide din saboda haka akwai buƙatar na farko a su san waɗannan dalilan na hankali wanda lalle malaman ilmul kalam sun gwaffara su kuma za a samu bayani sosai a wurinsu wanda za a iya muwajahar waɗannan mulkinan abu na hudu da nake so in kira mu akai shine al'ummar musulmi a yanzu shaida sarihiya ta nuna mana cewa ba ma buƙatar ci gaba da rarrabuwar da muke yi ba ma buƙata in dai har za a fara samu kawai saboda yawan rabuwa kowane mutum sai ya koma gefe kawai sai ya kirkiri wata fahimta kuma sai ce zai kare wannan fahimtar da ra'ayin shi wani ya rika labewa da nassi in ka kawo mai nassi in yayi daidai da ra'ayin shi sai ce eh ya yarda in ka kawo mai bai daidai da ra'ayin shi ba sai ya fara cewa wani magabaci ya fassara ma ko ya fara bin rijalis sanadi din idan hadisi ne duk wanda mai tsautsayi ya fada akan sai ce ai wani ya ce wannan mutumin da ifi ne ko wani ya ce wannan mutumin muttahamin bil kazbi ne ko kaza shikenan sai a bata kawai ba komai bai ja wannan saboda wannan nassin bai yi daidai da ra'ayin shi ba izan daga cikin ba'arin malamai da suke da awar musulunci su kansu suna kafa addininsu da ra'ayinsu akan rishin hujja kawai to idan har za mu buɗe wannan ƙofar kuma kowa ya tafa fitika akan wannan ƙaryar tashi da yake kawowa ya koma gefe ya yi murna da abin shi kullu hizbi bima ladayhim farihun to lallai ba abin da zai hana ilhadiyaci dan yanzu wani daga cikin mulhidai ai da musulmi ne musulmin ma kuma wanda ya bi wata kungiya da ake ta tattara musulman ana cewa ƙarya suke yi ba musulunci suke yi ba ko ya ce ƙarya ne an ƙaryata sufaye an ƙaryata musu ɗariƙu an ce duk kafire ne to da ya fahimci abin dukkan ra'ayi ne sai ya yi tafiya ya tafiya sai ya ce ah to ai duk abin da za a kalla a ƙaryata waliyi wallahi za a kalle shi a ƙaryata annabi in dai wannan waliyin na gaske ne duk abin mulhidi yake kallawa annabawa in kari to menene wali ya zo ya baka labarin wani abun da ilimin ka bai kai ba sai kace kayya ne babu abin da annabi yayi wanda ya wuce ya zo ya samu mutanen zamanin shiga musu labarin abin da hankalin su bai kai ba banda wannan ba abin da yayi to in abin da hankalin su ne ya kai ya zo ya faɗa musu hankalin su ya kai a sassa gunkiya bauta masa amma hankalin su bai kai ba bayan nan kuma akwai wata samuwa daban wanda ita ce samuwa ta gaskiya ita ta samar da kowace samuwa ita ya kamata a bautawa samuwar zatin Allah tabaraka wataala hankalin su bai kai ba sai annabi ya zo dauki hankalin su ya ce gashi hankalin su bai kai ba in an mutu za a tashi annabi ya ce an mutu za a tashi har yake ce musu wai a kabari ma za a tashi mutum a tambaye shi wani abu dan ramin da suka saka mutum su so da duk zari'ar da zaka kalla ka karyata waliyai da ita to wannan zari'ar idan hankalin mutum ya nuna ya balaga a cikin ƙaryata waliyai to lalle zai samu zari'ar kuma da za ta ƙara buɗawa ta ja shi zuwa ga ƙaryata annabawa saboda duka sam iyaka ne ai shi ya sanya malaman tauhidi suka ce duk abin da ya ja zama ja'izi ya zama mu'jiza ga annabi to wannan abin ja'izi ne ya zama karama ga waliyi dalili dukkan su mishkat din masdarin su guda ɗaya ne shine kudrar Allah tabaraka wa ta'ala annabi ba shi yake mu'jiza ba Allah ne yake yin ta bayyana ta ga annabi to idan kuwa Allah ne yake yin ta bayyana ta ga bawan shi annabi to zai iya yin ta bayyana ta ga wali Allah akwai abin da za a ci mar ba zai yi ba da a ce annabawa ne suke yin mu'jiza da kansu ba Allah ne yake iya bayyana ta a hannunsu ba waliyai ne suke yin karama da kansu ba Allah ne yake bayyana a hannunsu to sai a ce eh lalle annabi zai iya wani abin da wali ya kasa tunda ba darajar su ɗaya ba amma duka kayan Allah ne tunda kayan Allah ne duka abu ɗaya ne ashe sai dai kawai suna ne yake bambanta in ya bayyana a hannun annabi a ce mu'jiza ya bayyana a hannun wali a ce karama saboda haka da waliyi da annabi tafiyan da suke yi tafiya ce ta kudda kud saboda haka duk wanda ya ce zai kafu akan ƙaryata waliyai yayi ta kiran mutane zuwa ƙaryata waliyai wannan hankalin da ake tusa wannan tunanin matukar wannan hankalin ya balaga to labudda zai fara hujumi cikin aradul anbiya daga nan kuma me ya rage da ka ƙaryata annabi sai me ai gashi inna bi- inna kafarna bima ursiltum bihi ko inna kafarna bima ursiltum bihi to daga ƙaryata annabawa sai mi sai ƙaryata Allah wa inna na lafi shakki mi mata da unna ilaihi murid ko so da haka wannan shine abin a hankali don Allah don annabiyar umma musulmi mu dawo mu shiga hayyacin mu ni yana mamakin mutumin da zai zo ya tara mutane ya ƙaryata waliyyai da karamomin su ya ce duk abin da suke yi ƙarya ne hasali ma kafirci ne shirka ne wai kuma ya dawo ce wai zai yi raddi ga wani mulhidi a to ai kai ka bashi kofa tunda ka nuna abin da ya tabbata ma kawai ana iya karyatawa in ya wuce hankalinka to shi ma sai da to ai in dai abin da ya wuce hankali da ya wuce hankali karyatawa ake yi ai ba na su waliyi kaɗai yake wuce hankali na ni har na annaba ma na wuce hankali na so da tunda da na kafa akan abu in ya wuce hankali na karyata shi kawai ake yi ko da an samu nassi sai a yi ta amfani da dama ana soke wannan nassoshin to ai su ma mulhidan yanzu haka suke yi da ka kawo aya ko hadisi sai su yi amfani su soke shi wani mulhidi yana magana a yi haƙuri yau ina ga karatunmu zai ta zai takaita akan wannan ishu din ne ina ganin munasaba ta kawo haka kuma abin kamar zai zama yana da shi ma irin fa'idar shi so wani mulhidi ina ji ana magana da shi a sai yake ko da yake zan bar wannan maganan a, sai sai karatu na gaba insha Allah maganan cewa a, wai annabi alaihi salatu wasallam kawai ya zo yana kashe mutane ne yana yana yawwa- wai yana danne haƙƙin su waliyaz billah har yake hujja da umirtu an qatila nasi cewa dan menene kawai daga mutane sun saba ma sai ka yake su ya kamata a gaya mar menene ma ma'anan uqatilan nasa din nan umirtu an uqatilan nasa me take nufi a lugar larabci kuma menene dalilin wannan yaƙi yaƙi na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin annabin da yazo da a cikin alqur'anin shi yazo da la ikraha fid din kuma shine za a zo a ce wai yana kashe mutane dan su yi addini ba gaskiya bane shi yasa shehu mushirrar radiyallahu ta'ala anhu a cikin diwani ya faɗi wata kalma wanda idan baka kalli abin kallo na ilimi ba kuma ilimi mai zurfi za ka yi mamakin me yasa shehu radiyallahu anhu ya faɗi haka yana cewa a a alautul bihara zakhirati wa innani alautul qura wal mudna bal hal jibala arumu ridal bari li nusrati dinihi wa ubrizil lil jilil jadid misala ubaidun faqirun hamiz a, ajizun mutahamisun ko li yansura dinan la yuridu qitala li anna nabiyyal hashim dahara magaza bala sadda udwana wa radda dalala shibra yace ni wani bawa ne ko da yake ina da rauni amma ina da kishin in taimaki addini kuma ina so in taimaki addini ba ta fuskar yaki ba dan annabin da nake so in yada addinin shi shi ma bai yaki kowa ba haka shibra ya faɗa yace annabin da nake so in taimaki addinin shi shi ma bai yaki kowa ba shi yasa nake ganin zan iya taimakon addini ba ta fuskar yaki ba ko wani sai ce ina badar ina uhudu ina khandaq ina ta'if ina tabuka ina hunain yayi ta zanawa to za mu zo gobe in Allah ya kai mu ina ganin halkar gobe ma za mu dan shimfiɗa ta da wannan in karatun ya yiwu sai mu yi saboda a, maudu'in yana da muhimmanci a cikin zamanin da muke ciki kuma insha Allahu a, za mu yi iya kokarin abin da za mu iya yi Allah ya sanya ya zama dalilin taimakon addini bakin gurgurar abin da zamu iya albarkar sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama masu wannan ilhadiyanci kar Allah ya ba su nasarar abin da suke nema albarkar sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dammara su kamar yadda dammara kafiran farko kafin su Allah ubangiji ya ci gaba da shiryar da al'ummar mu Allah ya hada kawunan al'ummar musulmi zuwa ga abin da zai amfane su rarrabu wannan tana cutar da mu Allah ka kalle mu ka tausaya mana wannan hali da muke ciki na musibar corona wanda shi kanshi idan muka kalle shi ya ishi musulunci kalubale annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya yada musulunci ya gaya mana babbar sha- sha'ira ta musulunci babbar rukuni na musulunci wanda in ya sayi musuluncin ya sayu in ya durkushe musuluncin ya durkushe shine sallah amma yanzu ya zama sallan ta zama abun wasa abun wasa mana saboda wani abun da bai taka kara ya karya ba to wannan ya ishe mu musiba al'ummar musulmi ga masu ilhadi amma duk har yanzu muna nan cikin gida muna cin kanmu Ah, Allah ya haɗa kawo mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin